إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗorinmu a wannan wuri markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna talata sha tara tara ga wata na rabi'u thani hijira shekara 1437 wanda ya dace da yau sha tara ga wata na harko shekara ta 2015 sha shida kai sha biyar jagan 2016 a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in na hamsin daidai darasi na hamsin daidai a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz na shehu malami abdulazim badawi daya cikin hanyar majinan muhammad nasiruddin albani sati da ya gabata a karatunmu na 49 mun yi bayani kan sallar jama'a hukumcin zuwa sallar jama'a bayani da ya gabata cewa magana mahi karhi kan maganar wajibi ne zuwa sallah ta jama'a in dai ba da wani uzuri ba da bayanin cewa hadisin da ya zo na kuma ba wani saɓani kan ingancin shi na wanda ya ji man sami nida falam yujib fala salata lahu illa min udhr babu duk wanda ya ji kiran sallah bai amsawa ba mai kiran sallah ba shi da sallah sai inda uzuri wannan kalma ta uzuri da aka ambata kenan malamai ke sabani sallah ce babu gaba daya ko kuwa ladan ne babu yan alakul halin dai ko na dai khasara ce in ma a ce ba sallah gaba daya ko ba ladan in mai amfani shi kenan mai aka ci abu da ba ce aka sake kin dan haka bai dace ya musulmi ya shiga halin da zai sa sallar shi irin wannan hali cewa babu ita ko babu ladan din dai matsala ce Allah ya shirye da mu sai fadaluha fadalal zuwa sallah cikin jama'a عن ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة عبد الله بن عمر وانا رواية إمام البخاري يا روتو حق إمام مسلم حق إمام الترمذي حق نسائي حق ابن ماجه cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'ati sallar jama'a tafadulu salatul faz ta yi ladanta ya yi sallar mutum guda bi saba'in wa ishirin daraja da daraja mu ce lada ishirin da biyar nan za mu ce lada duk da asalin kalmar asalin abu ce aka yi daraja za mu tsami da karanta hadisi na gaba yi maka bayanin insha Allah ka mu je can mu ɗauki kalma ta daraja wasu na kawo an aka ce daraja sai su ce lada lada ishirin da biyar ko lada ashirin da bakwai kenan kai kai ɗaya sallah kai ɗaya lada ɗaya gare ka ba haka bane lamarin abinda ake magana darajar abu misali yanzu inda za a samu lada dubu a sallah wanda ya cikin jama'a in a samu lada dubu cikin jama'a in kai kai daya shine za a kenan an kai kai daya ladan da za a baka inda cikin jama'a ne sai an limka su 27 ko su 25 kenan in lada dubu ake bada kenan kai za a baka misali 150 ko 200 ko misali ko ko 100 ko 50 ko bi ka 100 ma amma cikin jama'a za a baka dubu in dubu za a baka daya in kai da jama'a sai an baka dubu ishirin da biyar misali an baka dubu biyar dubu ishirin ka dubu ishirin da biyar sai an baka dubu ishirin da biyar kenan a nan kai ma ya za a kai kanka ka yi tunani a nan sallar sallam iya cewa duk wanda ya karanta harfi ɗaya na alƙur'ani iya da hasana goma ya ce don kaci alif lamim ba a ce harfi ya ce alif harfi ne lam harfi ne mim harfi ne ke gana da hasana goma yaushe mutum zai karanta fatiya gaba daya da sura ba daya ba biyu ba da duk wannan azkarakin da tasbih a ce wai lada daya raka ɗaya ma ladan addewa ne kenan nan irin ladan da zaka samu kurin kai daya inda kai cikin jama'a za a limka masu 25 ko da bakwai a ruwa kenan magana magana ba ana ce ba lada abin ya huce lada daya ko 25 a limki ana magana darajar matsayin abu an gane ko sai hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu ar-rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا تودأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة وانا رواية إمام البخاري يروت هكا إمام مسلم هكا أبو داود kenan a wannan ruwa ta abu huraya radiyallahu anhu iya cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu rajul fil jama'a sallar mutum a cikin jama'a to da'a za a lillimka ta ala salati fi baitihi wa fi suqihi kenan sallar da zaka kai daya a gida ladan za a baka ko a kasuwa cikin kantinka shagonka kai sallah idan kai cikin jama'a ladan da za ka samu a gida kai daya ko a shagonka sai allim kama ya ce 25 daraja jefan kai za a limka maka gida 25 duk da yin akwai ruwaya ta kawo 27 daraja da'afan ko cewa 27 duka ya tabbata 25 27 na malamai suke cewa mai bambancin kalama ta 25 da 27 annan salama yan walamarin lada ba a ishihadin lada ba ƙyasa lada lada abu na tauƙifi yadda annabi ya hudi allah ga mashi ki ga muku bai ce annabi kanshi bai ce kaza lada kaza irin mutane suke a yau ga mutum sun yi ake wani abu ya yanka ya karkin lada ce lada kaza ne lada ba a yin lissahin shi mutum ya ce kaza ne haka taka in ya abu ne in ya zo daga Allah shi Allah shi ke ba lada kenan duk lamar lada lazim fito daga wajen Allah subhanahu wataala kenan annabi an bashi labarin farko sallallahu alaihi an bashi labarin lada 25 kuma daga bashi labarin ziradan da malaka badawa yanzu an kara so 27 ne matsala shine kuma magana an kawo labarin 25 aka labarin kuma 27 ya ce ta wannan wazalika ce wannan lamari da aka ambata na lullumka ma sallar da kai a masallaci a limka ta akan wadda kai da jama'a so 25 ko mu ce da bakwai wazalika annahu idza tawadda'a fa ahsana wudu idan mutun yayi arwalla ya kyautata arwalla kaga da kana buƙatar sanin arwalla ka yi arwalla ka kyautata arwalla thumma kharaja ila al-masjid kuma kahuta daga gida zuwa masallaci ita la ya khuruju illa sala wannan hutar da kai sallah ta hudda ka ka kama hanyar masallaci to ga matsayinka lam yakhud khutwatan duk takin ba takin da za ka yi a banza duk takin da kai illa rufi'at lahu biha daraja sai an ɗaga maka daraja wa hutta anu biya khati'a an kankare maka wani zini can baya mun ambata na baka hasana kuma ko cewa abu uku kake samu a ɗaga ma daraja a kankare ma zini a baka hasana dukkan takinka daraja sasana da kankare ma zunubi ya ce wannan lamari fa'iza salla idan da ka zo ka samu wannan fadala ta gara ɓasa ta zagwa masallaci kuma da ka zo ya ce fa'iza salla lamtazil mala'ikatu tusalli alai kuma idan ka yi salla sarkinan ka zamna in wake shi misali zama yanzu zulum yanzu mun sallah muna jiran wata kai sallah to wannan zama da kai a wannan wuri bayan sallah kana jiran wata yace al mala'ikatu tusalli alai ma dama fi musalla mala'iku suna ma addu'a matuƙa kana wannan wurin da kai sallah me suke cewa da suke maka Allahumma salli alai mala'iku suna masalati kai ma mala'iku suna ma addu'a suna roƙon Allah ya masa lati Allah musalli alai Allah marhamu Allah ka ji kanshi wannan manzala ka ce wala yazalu ahadukum fi salatin man tazara sala na iya ka ce can baya ka ce ai to ni ai ba na sallar ba a wani wuri nayi to ce ɗayan ku bai gushewa a cikin sallah matuƙa sallah yake jira ke duk wanda ya zama kai ko da wani kai ka zo kana zama kana zaman jiran sallah kenan kana cikin sallah za ba ka lada na kaman ana rubuta ma lada wanda yake cikin sallah in awa nawa za a yi ana rubuta ma ladan kana cikin sallah ne zaman ka kuma ga addu'a ta mala'iku Allahumma salli alaihi Allahumma arhamu addu'a ta mala'iku ana nema da malam ma bale ga mala'ika Allah shirye da mu wannan shine kenan fadala ko mu ce romo na samun mahimmancin sallah cikin jama'a sai hadisi na gaba wanda shi ma imam al-bukhari ya roto ka imam muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid wa rah a'adda Allah lahu nuzulahu min al-jannah kullama ghada aw rah abu wadda da nake ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi ya ce man gada lil masjid duk wanda ya na an ka aso al gada hotar sahi ne amma nake na ce kun ta tayya ya ka magana gada ana aka raha dan an ka biyin duka ana ka a wajen ko ne doka wanda da sahi ne ya tayi masallaci ko kuwa raha ko da malice ne din dai lokacin da ka ta masallaci a'adda Allahu lahu nuzulahu min janna Allah iya ma tattalin wata fula ta musamman diyafa misali diyafa ta musamman ta aljanna kullama gada wara duk lokacin da ka tafi kana da wata abinci musarki na musamman an shirya wata wata liyafa ta musamman aljanna duk inda sai ya kaje inda ba ta kaje mun karanta a sati da gabata ne ta ce wallahi ce misali na wata ruwa da cikin targhib wa tarhib na fitar mundiri ya kama magana cewa wanda ya tayi masallaci li ta'ala ilma aw yu'allima ilman mali ta'lima aw yu'allim zuwa masallaci dan ya karantar ko a karantar da shi ko yace za ba shi ladan haji cikakka haji ko duka romo ne zuwa masallaci sai wannan shine kenan illa cewa yake ta hal azidukum qara muku akwai ruwa da Imam Muslim rutu cikin sai Muslim haka Abu Dawud ya kawo haka Tirmidhi haka Imam Ahmad ta ma tana cikin fadala da anan bai kasa ba wanda muhimmancin kulawa da sallah cikin cikin jama'a sadakta man sallar isha fil jama'a wanda ya sallar isha a cikin jama'a na misali cikin jama'a ya ce faka annama kama nisfin layi za ba ka lada kaman kara ya rabin dare ya ce wa man sallar su ba fi jama'atin faka annama ahiyar laila kulla ya ce wanda kuma ya sallar asuba cikin jama'a kamar raya dare gaba daya in kai sallar isha a cikin jama'a za a baka lada wannan kurin kado Allah da kado Allah zai baka kado zai baka fadala ta musamman kaman ka raya rabin dare kuran tuni kuma kai ƙoƙarin ka tashi da asuba aka yi da kai cikin jama'a to zai kenan shi aka ce kenan sallar isha za a baka rabi in kai asuba ya ma complete ya cika maka ya cika maka kenan za a baka lada wannan kaso na musamman ne to ina ga wanda kuma cikin daren ya tashi kuma ya sallah cikin dare kaga ya ce nurun ala nur ka tashi cikin daren kuma kai sallah wannan kurin ko baka yi baka makara tuni an riga an baka wannan sallar ka kurin cikin jama'a sallar isha da asuba kurin an baka ladan raya dare gaba daya wannan kadai a ta zama fadala shi yasa cikin wata ruwaya wadda na ta imam malik ya roto ruwaya cikin targhib wa tarhib na ya ka ruwaya akan mas'alar wanda zai zo kamar lokacin qiyamul layl da yake cikin azumi mutum ya zo ya kiyaye kuma ya makara sallar asuba eh sai na umar ibn khattab umar bin khattab radiyallahu anhu wata ran ya zo akwai ɗaya cikin magabata usman bin sulaiman bin abi hasama sulaiman bin asama sulaiman bin abi hasama umar biyu ta wajen gidansu ta mai babu shi ina sulaiman bin ga sulaiman je dare ba sulaiman ganshi ba lafiya asaba ban ganshi ba kai ma ka san asaba abu ne wanda ana koyar da sal asaba kidan wanda bai zo ba a wajen su akwai matsala yace ya kai ban ga ba sulaiman a sallar asuba ta ce ha ba ta qa'iman galbata ainihu galbata ainihu ai kwana iya barci kwana iya sallah asuba dare ya biya dare kuma na asuba kaga anan kaman ta kawo danta yayi ibada har ta tsaya makara sai umar ke cewa an ashhadu salata subi fi jama'atan ahabbu ilayya min ana qumul layl inji umar ke cewa umar ne kada ke ce mata yace wallahi an halarci sallar asuba cikin jama'a ahabbu ilayya min ana qumul layla kullu aqumul layla yace wallahi in salati sallar asuba cikin jama'a ita kadai ta hiye min ra'a da ibada me yasa ya san wacce magana ya san wacce magana sallatar eh eh sallar cikin wasu wacce ruwa mata cikin cikin sai musulun wani ne cikin magabata ga Usman ya zo zauna tun ba kowa masallaci ya zo zauna shi ma zo zauna ce aka ce yake kawo can fadalai to ya ji manzo Allah ya ta duk wanda ya raya wai sallar isha cikin jama'a kamar ya raya rabin dare ke dan ta huce shi ne suna mun amfani kidan wannan su ne wannan kada ya isa daga mai imani ya yi kokarin za da ana kawo mana fadala ko targhib da kwadatar da mutum game da aikin alkhairi Allah ya shirye da mu to yanzu mun ji romo da fadala ta wannan sallah ta sallar jama'a yanzu yake cewa hal ta shahadun nisa'u aljama'a hal ta shahadun nisa'u aljama'a mata su ma za a yi tarayya da su akan wannan fadala ta jama'a sun jiro musu su ma ne sun je yake cewa ya judu lin nisa'u khuruj ila almasajid wa shuhudu lil jama'ati bi shart an yatajannabna ma yuthiru ash-shahwa wa yad'u ila alfitna min az-zinati wat-tib ya ce ya halitta ga mata su halarci sallah a masallatayya da sallar jama'a amma da sharaɗin su nisanci duk abin da zai tada sha'awa zai kawo fitina irin a yi ado a dake kwalliya a yi ado a sa turare a shi a ba gari kamshi a ba gari kamshi ana kamshi da nan salasan ya magana duk mata da ta hutu daga gida don ta ba gari kamshi tana matsayin mazanaciya ce cikin sayar bukari akwai narwa cikin sayar bukari wannan kenan inda babu kwalliya babu tarare to wannan za su iya zuwa maganar jawaz sai yanzu a nan bayan wannan ya karuwa ya wadda cikin sunan abi dawud haka imam hakim ya ce an ibn umara annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن قبل ابن عمر كيتشار درعم يكتا أنه صلى الله عليه وسلم يأتي لا تمنعوا نساءكم المساجد كبكو هانا ما تنكو زوا مسلاتي بكي زوا أما سسني وبيوتهن خير لهن لكن سو جدنتا تسلى لكن تا يهي على خيري أكن سلى أتكن masallaci tana zuwa kuma har ka hana ta amma ta sani sallarta a a cikin ɗakin ta tahi wata ruwaya wa anna abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam أيما مرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة وأن رواية تما إمام مسلم يروت هكا أبو داود هكا إمام النسائي هكا ابن ماجه أبو هريرة cewa radiyal anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma mar'atin asabata bukhuran duk matar da ta shawa ta sha turare na hayaki na bukhur turaren wuta ta je ta sha turare to ce wannan mata wala ta ta ta ma'anar isha al'akhira kar ta je ta yi sallar isha ta ƙarshe tare ma'ana nan suna kiran gaban magaraba lokacin isha don isha'in isha aini don lokacin abinci ne suke ci ba magaraba da kuma isha isha na ana nima sallar isha kurin kenan lokacin isha wannan ta ƙarshe ke sallar isha ba magaraba ba kenan a nan idan mace na ya kama ganin isha ba isha kaɗai ba tan baya ya bayani ba ya gabata don shi lokacin da aka yi sawa abin a cikin mace mata duk matar da ta sa turare kar ta je sallar da mu can bayanin babu haka can nan an kama sunan isha man ga daga wasu isha kin ai ta kunta san gaba ɗaya ne ko kasa sa in dai sun za mu je mu ga ruwa maka gaba tun anan bai kata ba kenan da a takaice anan idan mace ta turare na an kawo na na hayaki hatta tib annabi ta idan ta yi ta ruwa imam bukhari sai ta je ta wanke kamar take ta wanke cikin gaba ɗaya ta kwanko lawan lazim ta wanke jikinta ka tauta da shi wa an wata ruwaya daga abu huraira radiyallahu anhu ta wannan ruwaya abu dawud ya rutu haka imam imam hakim abin da ke hadisin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allah masajid Allah walakin liyakhrujna hunna tafilat annasalam ya ce mata yake ce maza la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana bayan Allah mata zuwa ɗakin Allah a masallataya walakin amma su matan li yakhrujun la yakhrujun lalle su huta hunna tafilatun suna cikin shiga ba ta ado ba kenan haka nan cikin halin su ba magana ado shi tafilat ba ba wani kawa ba tarari haka da kun sample su huta sample haka kun ba wani komi haka ba wani canjin ado a jikinsu to yanzu nan mun ji babe dai na shin mata sun ji kenan sun ji to amma wane yanzu ya ce buyutuhun na khairu lahun eh sun je amma ɗakinsu gidajensu shi ne mahi alkhairi da sallah a ciki akan masallaci sai ke cewa almar'atu وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل mace koda da yake ya halitta ta huta zuwa masallaci amma ka ce mijinta kai hana ta ko to amma su sani sallarta a gidanta a ɗakinta ta yi ke daban ne da maza an ummu humaid an ummu humaid as-sa'idiyya annaha ja'at ja'at إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في في هجرتك وصلاتك في هجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي wannan ruwa ibn khuzaima haka hakim sarutu abinda ya tabbata nan iya so karantar da mu na mas'alar mata masu kudin zuwa masallaci to ga wasu ma lokaci ma ana rigima da mazan shi in ya hana a ce saba hadisi haka da kuwa in ka hana ka saba hadisi amma kuma su kuma sun ɗarma kamar dole ne ko ma ya yi a wajensu un muhammad sa'idiya ta zo wajen manzana sallallahu ta ce ya rasulallah sallallahu inni uhibbu salata ma'ak ni ina son sallah tare da kai abin da ke zo ta zo sallah bayan shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai ke ce mata qad alimtu na sani sare annaka tuhibbuna salata mai lalle na sani wance kina son sallah tare da ni sallah a bayana na san sare na san da ka sare na san kina son sallah tare da ni amma ki sani wa salatuki fi baitiki sallar ki a ɗakin ki khairun laki min salatiki fi hujratik sallah ma'ana a ƙuriya ta yi a baranda shi magana kenan sallaki a ƙuriya mai yake cewa sallaki a cikin gidanki ta yi sallaki mai yake cewa a ɗakinki ta yi ki a mai yake a baranda ba salataki fi hujjar ta halaki min salataki fi dariki kuma ki salla a baranda a gida iya da ƙuriya baranda ko kenan salla a gidan ma salla a ƙuriya ta yi a baranda ita kuma sallaki a baranda kuma ta yi sallah a cikin gida kina kullum tana ɓoyewa mace sallar ta tahi gariba abin tana ɓoyewa tahi sallarki a ɗakinki ta yi a baranda a baranda ta yi a cikin gidanki wa salatuki fi dariki sallarki a cikin hilin gidanki khairul laki min salatuki fi masjid qaumik ya yi sallaki a masallacin unguwa ko na fami da ake yi a gidanki ya yi ke na fami naku na fami ake na gida ake mahalla ake ya yi ya ce wa salatu ki fi masjid da qaumi kuma da abin ganin sa sallar ki da zaki a masallacin gida na fami na unguwa na kusan ku kuma tahi min salatuki fi masjidi tahi sallah a masallaci na da kowa zo sai wadi ba abin al'amarin wannan masallacin annabi sallallahu na annabi sallallahu na madina na madina ba na da magaran ba kuma karka da kwanon nuri magamata ana tarki masu kurin to sallake yana a hadisin karara ba na ba da na fiqhu ba a ce malam wani ce malam wani ce hadisin karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo can fadala roman da ake samu a sallah ta jama'a to kuna ku na musamman ne ya muku naku daban ce mace kenan wannan larar da ake ambata ana samu ki sama ko da ba a ambata nan ba kenan naki zai yi wannan ko kin zo ke larar da zaki samu a gida in kin tsaya yayi zaki zo masallaci ki samu wannan sai da karara ba wani wannan ijtihadi ko ra'ayi na mata su ji haka wannan mata ce sahabiya annabi karantar da ita haka duk da ce ka hana su amma su sani a lokaci guda sallasa a gida ko a gidan ma ya kawo a kuriya ta yi a baranda a baranda ta yi a hilin gida a hilin gida ta yi a zo misalaci unguwa na kowa gidan misali na kowa gidan ma ya yi da a zo na annabi sallallahu alaihi wannan yan washi ne magana yanzu kenan anan ya karantar da mu ne a takaice maza su suke da waccan muhimmancin zuwa masallaci iya farilla a kansu kuma fadalar ta musamman ta kansu amma su mata an musu tasu daban yi a gida shi yahi Allah shi da mu kuma wani abu musulman mutane suka bari mata in suna da yawa gida da iyalanki kina iya sallah a gida da iyalanki kuma da wannan ummu waraka ce cikin sahabiya ta annabi ya bata uzurin haka nan su aisha suna limanci su ummu salama suna limanci ki tsaya cikin gidanki da diyanki bale diyanki mata da yara kurin kurin ayi sahu illa bambancin sahu maza da mata ita mace in tana limanci batta batta sahu a gaba irin na namiji ita tana shiga tsakiyar sahun gaba mace limamiya tana tsakiyar sahun gaba wannan zai zumin ƙari wannan mas'ala ta biyu tuhunna khairun lahunna mata sallarsa a gida ta hilada sai kuma yanzu a dabar mashi ilil masajid ladabi a wani hali ya kamata ka taimaka masallaci tunan musulunci komai ya tsara tahiyar hata tahiyar ana so a kai cikin tsarin musulunci sai ya kawo ruwaya wata imam al-bukhari ya roto haka imam muslim ana bi qatada qal bainama nahnu bainama nahnu nusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha sami'a jalabatan idha sami'a jalbata dajjal falamma salla qala ma sha'anukum qalu ista'ajalna ila salah qala فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أبو قتادة radiyallahu anhu ke cewa muna sallah ta da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji wata jajalaba jalaba kamar ta hayaniya hayaniya kaga ji haka kano a daga murya ana haɓa sama ai maki ba hau hau ana hayaniya da ya ji wannan jalabata rijal jalabata rijal kenan hayaniya ta mutane ta maza ana hayaniya shikenan falamma sallah da ya kare sallah sai ce ma sha'anukum ana me aka yi lahiya me aka yi me ya kawo haka qalu ista'janna ila sala mun yi gaugawa ne dan mu zo mu samu sallah qala ce fala tafa'alu ka ku kara haka nan idza ataytumus salata in kuka zo wurin sallah ko idan za ku zo sallah fa alaikum bis sakina wata ruwa wal waqar wata ruwa lafazi wal waqar ina muku umarni zawa cikin halin nutsuwa na an kasa kina mal waqar duk da karamar ko ta daukan kwalwar ta amma sai su gamu kenan nutsuwa ta gangar jiki haka cikin nutsuwa ta hankali ka zo kalm cikin nutsuwa ka sa abin da kake ba baje baje baje kun babu hankalin ka auri guda yace ku zo cikin nutsuwa nan lafazin ga shi ka wal waqar kin yace fama azraqatum fasallu abinda kuka samu ku sallata wa ma fata kun fa'atinmu abin da ya huce ku tuku ɗan makasashin wannan ruwaya malamai na fiƙihu wajen tsakanin malikiya shafi'iya kai hanafiya nan ne masa'alar idan mutum ya zo ya samu sallah misali isha raka a ɗaya ko misali a zahur raka a ɗaya nan ne magana duk jigo na rigima nan ake ta nan lafazin nan ya kawo wa ma fata kun fa'atinmu akwai lafazin da ya kawo ma fata kun faƙadu faƙadu lafazin faƙadu shi yasa aka samu bambanci tsakanin tafsiri wajen misali inda jamhur abinda ka samu a sallah ɗaya ka samu biyu ka samu ya ka cuku idan muka dauki cewa kalmar lafazin fa'atin mu wannan hatta malikiya masu fasara waccan ta fakadu lafazin fa'atin mu bai dauka ma'ana sai haka abinda ka samu da liman in ɗaya ce za ka ɗauka ita ce raka ta farko lissan nan ka ganowa ya ake bayan ka samu raka ta biyu kenan ka samu ka ciku ka samu raka ta farko kenan ka ta biyu me ake a ta biyu ya kai ta uku ta hudu aka za ka yi misali ka samu raka biyu da liman sai ka ɗauka su na ka na farko bara ka a biyu ta farko mai ake a baya ya kawo abin da ake a baya mun gane magana ko nan ne jikon gane magana kenan an ka ɗauki wannan kalmar jamhur lafazin fa'atinmu in ka samu in wacce ka samu ɗaya ka samu to ka ɗauka wannan ka samu raka ɗaya ta farko sai ka ɗauka kamar kamsar kamar kai ɗaya kana sallah ka samu raka ɗaya me yake a baya ta biyu sai kai kurin zan misali kenan isha na samu raka a biyu ne zan yi a baya yanka fatiya kaɗai a sace raka a biyu magana kenan a zuwa na samu raka a biyu da liman sai ka fatiya ka tsaya raka ta ƙarshe ko ko na samu raka ɗaya misali aisha misali raka ɗaya samu aisha na tashi sai ka fatiya da sura a bayanin bayan tayya ba bai saura a baya fatiya ka tsaya raka biyu ta ƙarshe wannan shine lafazin fatimu wanda hatta malikiya sun tabbatar da wannan ma'ana kake badawa me kawo lafazin fakadu fakadu to suka ce nan ramuwa malikiya suka ce ramuwa fakadu kina ta ramuwa za ka yi abin da ya wuce ka karamu to kenan tun da ka sami isha misali ka a biyu an wuce ka da fatiya da sura ka a biyu ya ka ramo fatiya da sura ka a biyu a ƙarshe haka suke cewa bambanci na samu anan wannan ra'ayi ne na malikiya da hanafiya malikiya da hanafiya kan haka suke amma sai suka rabu a hanya suna kan ramowa za a yi ina suka rabu a hanya me a hanya su malikiya suke cewa domin aka ce ya ramu zai misali magarba kada magarba raka daya an ce ramuwa sai gangare ramuwa kin ku zan tashi in ka fatiya da sura in sujada in ruku in kare su in tashi tsaye bana zama dai na ramu ina ka raka abitu kun zama to wannan matsala sai malikiya suke cewa banal af'al wa qad al aqwal malikiya suka ce sun yarda wajen aiki ai bina'i amma wajen kalmomi magana ya ramu ke da nan sai bina'i kenan ka samu raka ita magaraba tun an ce an raba za a yi ba zama an karaka ta biyu tun da raba za a yi suka ce a suka ce wajen aiki a gina a yi fa'atin mu sai an kara ka da ta biyu a zamana a yi tahiya sai kaji suka ce amma wajen karatu tun da an baka sura sura raka a biyu sai ka ka fatiya da sura a bayyane ka zamana ka yi tahiya kuma a ta karshe ma ka kawo haka gaskiya magana magana ta jamhur ta kari a hili domin kamar imam shafi a sanar zace wannan magana fatimu faqadu kanta wani tawili ne suke mata kawai malami ita kanta tana daukan faqadu na magana aikatawa ne fa faqadu sama sama Allah ce ta faqadu Allah na mawace Allah ita faqadu sama sama wata akwai kalma da ya zo a nasin sunna da qur'ani faqad alqada ya dauka magana fi'il aikatawa kurin haka magana din zama ne kari da muke bada muke bada fatawa kanta kurin na magana mu a ciko to amma a lokaci guda wanda yawan jama'a ta bai sallah zama muka wata suna magana wanne ya yi amma ba a ce wancan wanda ya wancan a ce bai sallah na malakiya ko amma wanda ya yi da jamhur wannan kurin in ka samu sallah sallah da ka samu da liman kurin ta ci da ruku za ka ce maka a to ai kai an barka fatiha sura raka biyu ka tambaye shi in kana bin ba liman ya ka karatu ke samu sallah wanda ke ba liman misali zaka zo an yi rukui ba fatiha ba sura sai ka kasu kenan bin liman ya canza ma sallah a sallah shi da mai bin liman sallah dauke mace ko rukui ya samu bai ba ta haramu to kenan yanda dalilin bin liman ya sa sallarka da ka samu da liman ɗaya ka samu kurin ka ɗoka sallarka ka ta hurkuci don nan ana an gano abin in mi ka samu da liman raka ɗaya ce za ka ta hurkuci biyu ka samu biyu na farko ka samu kun yi kawo sauran kun yi complete kun yi complete eh yi complete cikowa za ka yi fa'atin mu nan da ke jigun da magana ta kai ci Allah wa'ala to wannan kenan nan wani makamman kalmar ce yanzu ya shi a nan yanzu ya kama ka mesa kama na ruwayar kurin kalmar cewa fa'alaikun bisakina yin samun ku ta yi cikin nutsuwa fama a darakatun fasallu abinda kuka samu ku sallata wa ma fata kun fa'atinmu abinda ya wuce ku cuku ya shi hankalinka to nan cewa fama a darakatun fasallu nan jamhur da kai nan malamai wasu na ga cewa ai tunda an ce fama a darakatun hatta tahiya a sallah tana cikin juz'in sallah ko ba ta ciki da suke cewa kenan an ka samu tahiyya ma ka samu lada na jama'a na jama'a na jami'i da malikiya suna ce ka samu ka guda to mana shi ne hujjar masu cewa don cewa fama da kasan da abin da ka samu tahiyya ma yanke sallah ce kuma insha Allah kuma insha Allah mai hakuri za mu je gaba insha Allah za mu ga nassin hadisi da yake kawo ma ko ka zo an kare inda ba bane ba za baka ladan jami'i za mu je gaba za mu ga ruwa gaba insha Allah wani ya kar karhin hujja masu ganin cewa da abin da ka samu a sallah ka samu ladan ladan jami'i insha Allah zamu je kan insha Allah zai je muna cikin wannan muna cikin ladubba na tahiyya zuwa masallaci wa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum al-iqamata famshu ila as-salati wa alaykum bis-sakinati wal-waqar wa la tusri'u فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا abu hurairah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul iqamata idan kuka ji ta da iqama famshu ila sala ku tahi zuwa sallah wa alaikum bis sakinati wal waqar ku tahi cikin nutsuwa ta gababuwa da hankalinku cikin nutsuwa fama adrak yace wala tusri'u dan hada hadi ma kakku gaugawa gudugudu babu gudu a zuwa hankali ya ce fama a darakatun fasallu abinda kuka samu da liman ku sallata wa ma fata kun fa'atinmu abinda ya huce ku ciku shikina takan ruwayi imam bukhari ya roto muslim ya roto haka sunna arba bayan bukhari muslim abu daud ya roto tirmidhi ya roto da sa'i roto ibnu majah da sunan hadis sai kuma karin hadisi na karshe kan wannan babu yace wa an ka'ab bin ujra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة وأن رواية ما أبو داود يروي ذلك إمام الترمذي cewa كعب بن عجرة رضي الله عنه كي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yayi arwalla fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwallar shi thumma kharaja amidan ila almasjid kuma ya huta iya mai nihin zuwa masallaci fala shabbikanna bayan asabi kada haka ana haka ana haka ana wasa hanya ma me yasa ce fa innahu fi sala a cikin sallah kake wa hayyar makanta ka zo cikin nutsuwa ka zo cikin nutsuwa kakai hayaniya su cikin nutsuwa kakai wasa kakai wasa a cikin sallah kake wannan ruwa abu dawud da ruwa kai mamu tirmizi hmm tamam nan to ka da ibi anan ka ce musa ne ma zama anan zamu shi zamu zamu anan bamu kama ganin bai cikin bai cikin tsarin mu da ibi bai cikin tsarin mu bai cikin lisanin mu sai abin da ya inganta imma sahi imma hasan kan maka tambaya daga cikin ajigun insha Allah anan gurin garanti ne gurin kai garanti ka huda gaba insha Allah sai aji gurin yace sai ma ya kulu idza kharaja min baiti hatta zuwa musallin an san kai ibada yace mutum me zai hudi idan ya fita daga gida zuwa masallaci komi musulunci ya tsara komi sai ya kama ruwaya wadda abu dawud ya roto haka turmizi ya ibn maja an anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baiti kenan man qala bisna iya tafsir nan san ayyukan magana na san hadisin man qala ne man qala bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان Anas bin Malik ke cewa radiyal anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qal duk wanda ya wannan kalma lokacin wuta da gida kenan shi ne ma tafsirin abin a gaba yace ya'ani idza kharaja min baiti kace bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah kina ma'ana da sunan Allah ka dogara ga Allah miji a wasa ta batsin ba dabara an ce mai meye kalmar ma'ana la haula wala quwwata a ce ma'ana bawa bai da damar kaucewa saban Allah haka wala quwwata bawa ban shi da karhi ibada Allah ko wanne illa billahi kenan kai da kake barin saban samun shiriya da ƙarfi ba Allah ko ne taimakon Allah shine ma'anar la haula la quwwata illa billah yawan ce ba wata ba dabara kenan wannan kalma idan ka faɗe ta lokacin hutawa daga gida bismillah tawakkaltu ala allah la haula la quwwata illa billah za a ce yuqalu za a ce mishi hudita an shiryar da kai wa kufita an isan ma da komi wa wakita an kare ka wata naha anu shaitan shaitan ya ba hanyar ka baka baka bana baka ba shaitan to shaitani ya gusa ana naka gafara ya zo gafara sai aka tsaki da yazo eh ce gafara ba ba shi da wuri wata ruwa yake cewa inda wani shaitani da bai san abin da kai bai tun karo ka dan wani ga kai kai wannan ya karinka dan wani ga mishi kakka zo kan maka zo mutumin da an kiyaye an kare shi bai kashin ka wannan shedan nan wanda ga mishi zai bashi labari in ma shi bai san abin da kai ba ka ka huta da shasha ta da kibugu da kau da bara ka huta ka huto kana mishi da kikirin mishi da ga zaba na lili ka ka tauhidi ka samu lada ka addu'a ka samu lada ka samu lada eh addu'a duka duka duka gida duka wutar gida ce duka da gida ce ai anan shi ne iya cikin ba masallaci ne kamata amma ta da ta zo kurin duka wuta da gida duka wuta da gida in za ka kun ka samu kaya total cikakken kariya kuma ka ibada ka samu lada ba ka yi shirka da Allah ba kenan bismillahi ka abu da dan dan guntu bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah shikenan Allah ya da mu ai wala duk duniya ba wanda yake san sunna yau ne gargajiya kuma sunna zai san dada abu duk wanda ya san kowa san jin dadin sunna yau da ya aro gargajiya ya gano sunna ko mu cikin sauki babu wahala eh dan kadan zai bukata ba wahala ba kashe kuɗi ba wahala dan kadan za ta biya yanzu Allah ke yaki ha? a babu lasan hutar gida kawai dama babu nasan hadisin da ya kawo hutar gida kawai dama inda yake nasan hutar dama hagun masallaci ne yake da a shiga da dama a hoto da hagun magi a wace mana magana ne zai masallaci kai kara mu kai kara ni mu kara ba eh babu nasan wannan ban nasan wata daga dama gida yan wa mai aiki da nan ku tsaya nan yanzu muna cikin karatu ne muna hudun abin da ya zo a sunna manzo Allah ya ce kusa bai zuwa Allah ya ce kaza ko to sai ka ce ina ake hudun huta daga da kawar dama ko hagun da ce maka nasi inda nasin hadisi ya zo masallaci ne shiga da kawar dama huta da kawar hagun fuwan magana ban daki ka kara da ban daki ban daki kai ka kara ban daki gurin ban daki cikin irwal ghalil kamar albani rahimahullah albani ya kawo mas'ala cewa wasu malamai ce kiyasi ne ce ya bincika bai gaba inda nasin hadisi ya zo wanda ya kawo ban daki a shiga da dama da hagun a hoto da dama yace babu ruwaya yace amma iyawa mutane masu su yi kiyasi ne ita masallacin da masallaci da shaka kiyasi na masallaci gidan rahama ne gidan ibada ne tun an shiga da dama an hoto da hagum shi kuma da ake aikon tare a kasance shi a shiga da hagum gidan kasa mutum a hoto dama ya ce amma kiyasi ne wasu malamai suka yi iya cikin malar duk ba shiga ban daki amma an kace nan mun ce na kina annabi ya ce ba hadisi bane ba amsa ko mu ce ba aka yi laifi mu ce ayin laifi ya shiga da kawai amma dai kaka ce hadisi annabi ya ce zan ka zama shi ne kace manzo Allah ne ce amma malamai cikin adab sun kawo shi kun ba ce mutum ya shiga ya lahi amma dai ba ce ko in bi ba ce ya lahi a an ga shiga da dama ka saba ka saba Allah ko annabi sai ta ayina saba mishi shine me yake da abin da a cikin nassi eh wannan adab ya zo mana cikin cikin ziyaf zali zai an kawo mana cikin adab kin shiga man ban daki a shiga da kawo hakum a wato dama eh amma wanda bai ba baka ce ta isa wa sunna annabi ya ce ka ta ka dauka annabi shine magana kenan shi cikin ruwal galil magana da ta ya bintuka masha Allah bai ga ruwaya ba ta kama magana ban daki balle ma ce ko ta ga ko ta inganta ba sai mace ba bai gani ba balle magana inganci shige kuke kidan nan muna magana wani karo mu kurum masallaci ne ake nasi ya zo karara a shiga da dama kawar dama a hoto da hukuma a takaice sun rayuwa aiki ya kuma malamai kasan alam alam sai wa an ibn abbas nan kuma kenan zamu zo ruwaya wadda ita kuma imam muslim ya roto haka abu dawud imam muslim ya roto hadisin wa an ibn abbas annahu raqad inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wasafa salatahu bil layl thumma qala فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا نعم عبد الله بن عباس كذلك الله بس قال لوريكي أبلوك تيقودا يتي عبد الله بن عباس عند يكون تاوجا وترانا يازو دي ميمونة إلى بابا تيتي خالك تيتي ya zo ɗakinta don ya kwanta ya ga manzo Allah me yake ya yake cikin dare na ibada karatu ne zo ba kurin kwana mace zo kwana ne a zawa ya karatun ibada manzo Allah cikin gida shi ne kace yan wa a rayuwar duniya kaf wani hatta da kafirai zan bincika kaf duniya tarihin duniya har yau har yau babu wanda aka binciki rayuwar shi ciki da waje hatta wajen iyalan shi hatta tsaro wajen kwanciyar iyalai ya yake ya yake ya yake kamar annabi sallallahu alaihi wasallam an min bincike iyakar rayuwa amma kuma ba a samu wani abu na aibu gare shi sallallahu alaihi wasallam ba abin da aka samu na aibu duk ko da rayuwar shi kai zo ka kaman ka ce lokacin shugaban kasa jojo iyalan matan da kai ka ji bala'i kai shugaban kasa haba ka ga shi da dare a gidan da zai shiga daki ga ne shiga daki kamar ka san ka kafa ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk rayuwar shi karatu ce duk karatu ce duk karatu ce hatta abin da ake ta gaban labarin zami wanka gani maka gani maka inda ake wankan mata ba labari ni da muna ɗaukar ruwa ɗaukar ina ɗaukar rage mun kama ka rage mini wanke da ya kaza duk ta maka labari ga mu'amala ta duka gashi da komi shi na shi sa suka ce ai suka samu hujjar cewa bincike da dan adam ya yi kuma masu aikin kahure ne cewa suka ba shi lamba wan rakam wahid duk duniya an bincike tarihin duniya wasu suka shugabanci duniya da kahoran da musulmin gaba daya suka bincika amma abin da ya basu natija cewa muhammad muhammad muhammad shine na farko suka ce duka wani cikin duka bangaren rayuwa bangaren rayuwa tashi bangaren da iyali bangaren jagoranci duk ba samu wani abu na suka gare shi ba suka ce shi ne aka ce mutum dan adam na horko wani wani hamadu mai shi ba mai littafi ce kakwai mamaki ni kirista ne ya ce za su yi mamaki ni kirista ne a yanzu ma kirista ne ce me ya ce gaskiyar magana kenan gaskiyar kenan shi ne na horko a duniya kan hali na gari abin yabo wa inna kala ala khuluqin azim ha ya tamma kalma akhlaq ba dan annabi ya cewa bustul meta bustul ya tamma kalma akhlaq Allah ya aiko ni da in cika halaye na gari bustul ya tamma kalma akhlaq ba kenan wannan annabi kenan shine wannan kenan abu ne wannan wai ana magana ma da ya da wannan ko shi da dan musulmi da musulmi da mai da babu kamar shi muna muna da kadan mun bukata amma wasu ga wai wannan wa a wurin kafurin ne suka yarda cewa shine na hurku sallallahu alaihi wasallam to na Abdullah bin Abbas da yaje kwanta fa wasafa salatu bil layl ya bar sab da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cikin dare kaza mai kuma asawaki ya asawaki yaje doko ruwa ya dole ya arwalla ya sallako to yanzu nan abin da so ka maka anan zai ka maka abin da muke so mu yi magana na an huto zuwa masallaci shi zai kaba anan kurin ya dauke wa sauran bayan ta abin da yau kana na yin da ya salla cikin dare ya dauko sauki ya sauki ya dauko ruwa ya arwala ya salla kaza duk abin ya hudu to anan abin da zai so kama anan mas'alar hanya zuwa masallaci yace fa adzana al mu'adhdhin kidan bayan an salla ta cikin dare sai mai kiran salla ya kiran salla fa kharaja ila salla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa salla da aka yi kira ho ya kudi wata ga abin da yake cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura Allah ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nura ka sanya haske a harshe na waj'al fi sam'i nura ka sanya haske a cikin jina waj'al fi basari nura ka sanya haske a cikin ganina waj'al min khalfi nura ka sanya haske a bayana wa min amami nura ka sanya haske a gabana waj'al min fawqi nura ka sanya haske a samana wa min tahti nura ka sanya haske a kasana allama ati nura Allah ka bani haske ko ina gaba da baya sama da kasa ko ina haske kullum wannan shine addu'o'i da ake huta in za a masallaci da wannan ya zo a masallaci ne sai yanzu ma ya inda dukul masajid abin da ya kamata a haɗi in za a shiga masallaci addu'ar shiga masallaci zai kama anuwa ba iri guda ba sai ya ta harko ya kawo ruwa ta abu dawud ya ce an abdullahi bin amur bin as عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah mai girma da huskar shi mai karamci da ikon shi da dadde daga sharin shaidani abin jehewa daga rahama ta Allah wannan lafazi kenan sai wa fatimata binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala almasjid yaqul bismillah wa salamu ala rasulillah allahumma ghfir li dhunubi وافتح لي أبواب رحمتك ثم متى بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك حقيقة كرنتاوة wa idza kharaj idan kuma zai hutu wanda shiga ce iya ce bismillah wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allahumma ghafir li dhunubi wa fataha li abwaba fadlik bambancin ita ta shiga a fitali wa fitali ababa rahmatik ta huta wa fitali ababa fadalik can rahama nan fadala nan fadala ta rahama بسم الله والسلام على رسول الله صلى اللهم غفر لي اللهم اللهم اللهم غفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك wannan kenan ta shiga ta shiga da wuta kenan ta shiga kun bambanci kun Allah mafita da mabara mataka ta shiga ta wuta Allah mafita da babu fadalik goro nan fadala ta rahama ta shiga bismillahi وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وفتح لي ابواب رحمتك تهتا بسم الله وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك شكرا sai wannan ruwaya ibn majah a rubuta imam tirmidhi sai tayatul masjid nan kuma an an zo an an shigo masallaci matsayin raka'a biyu da ake yi kafin a zamna zan an ma hutowa daga gida abinda ake a hanya an shigo masallaci to kuma me ake fara yan watatul masjid da ake a masallaci nan mu gane magana kanta ana yin ta wanda ya zo zai zamna shine aka ɗorawa kai ya zamna sai ya yi ta ma misali yanzu ka zo masallaci ana sallah ko kai limami an ce ka yi ta ko da muhammad da iya misali ka zo da maka makara ai sallah an kare ai ba ta kai ta gonga sai sallah na ba ta hauka ba ba ta hauka ba sai da man ka sallah sallah ratib ba rawatib amma ba ta hauka ba wanda ake magana wanda zai zo ce zamna haka aka ce kakka zamna sai ka yi ta ita masallaci ke da haƙƙi ba a zama a zama a shiga ko karatu zai ko shawara zai an zo masallaci ba a zama na wata ka a zamana sayan sallah raka a biyu kuma ana yin ta dalilin wannan zawwa aka masallaci ba a zama ko me ka zo karatu ka zo me ka zo ni da arwalla kayan ka zamana sai ka yi ta kuma sai iya misali kamanci ko da kamanci ba kai ba ka tuna ka tashi kai ta zama bai dauke ta kuma yakan yi kawara liman yanzu kwata da kama na shi malamai ke da kawowa a wasu na cewa idan ka fara sallah nafila in aka ta da ikama in ka raka daya sai ka ci ko ta biyu amma kai bagwana kai ka salamci nan kusan ba matsala in ka samu raka in ka maka samu raka kuɗe ba da kai da sabani an samu raka ta daya to sai su ce sai ka ci ko ta biyu to wannan wasu ce a tunda an tara sallah shi kenan akwai wa cikin sai musulun za ka musulata falasata ilil makatuba an tara sallah ba sallah ta farilla na sanar cikin sai musulun an tara farilla babu sallah na mace farilla haka abdullahi bin abu wannan kaga kenan kurin ta tara sallah babu sallah na mace babu sallah kurin sai babu sallah sai kuwa taba kenan kun babu ita na mace abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya suko abdullahi bin abbas cikin fiqh sunna na abu malik ya kawo ka yawan nasir sabik annabi zalama ya tara sallah kai an tara sallah ya annabi isu abdullahi bin abbas iya nafila sallah asuba yace da yazo fa jazabani fa qala as-sulisu ba arba'an ce huzgu ne za ku sallah asuba raka hudu ne me yasa to an ci an tare kama babu sallah he farilla shi kuma iya nafila bayan ta kama sai zaka sallah asuba raka hudu ne tunda kai nafila kenan annabi zai bazara zai tambaya raka ta kake in ta bi ta ciko ai mai tambaya zai tambaye shi ta nawa ce zai zo ya sallah ce bai mai tambaya ba ta nawa kake ko ta da ba ta bi ta kun kuzugo shi dan ya han sallah an ta da kama na san haka yazo an han sallah an ta da kama kuma hulgo shi yace zaka sallah asbar ka hudu haka ga sabi ma ya mai magana kan haka ɗan wata kace dai lokaci yayi insha Allah Allah kai mu satan sama sai mu nasa insha Allah kan farkon baban Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته